بسم الله الرحمن الرحيم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأني على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأمي على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikassalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
godiya ta gabata ga mahaliccinmu shi ne Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu irin wannan lokaci mai albarka yau muna tara ga watan tara shi ne watan Ramadan shekara 1444 lissafin hijira ta yi daidai da 31 ga watan uku shekara 2023 mun gode wa Allah ta'ala bisa haka muna cikin wannan sura suratu hamim jiya mun tsaya aya ta goma sha biyar yau mun tashi aya ta goma sha shida malam ya karanta mana faɗin mahaliccinmu Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda فأكذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون Allah jiya mun karanta Allah yana gaya mana yanda aka yi da adawa kafin su an gaya mana yanda aka yi da mutanen annabi Nuhu alaihi salam an gama labarin su aka dawo waɗansu ana kiransu adawa sunan annabinsu annabi Hudu alaihi salam to jiya mun fita a kissan annabi Hudu alaihi salam yau kuma mun shiga kissan Samudawa su kuma annabin su shine annabi Salih alaihi salam Allah ya ce wa amma Samudu amma kaga su kabilar da ake kiran su Samudawa din nan Allah ya ce fa hadainahu mun bayyana musu hanyar shiriya shine fa hadainahu akwai fa hadainahu mun shiryatar da su akwai fahadainahum mun bayyana musu hanyar shiriya sai mu ba su zabi kenan in sun so su bi in ba su so ba su bari to Allah ya ce mun bayyana musu hanyar shiriya fastahabbul ama sai suka zabi kafirci al'ama a larabci wato makanta ne amma a nan gurin saboda fasaha na alqur'ani yana nufin kafirci ne so da ka sai siffanta kafirci da makanta wannan isti'ara kenan so da ka sai ce fasahabul ama sai suka so makanta ma'ana kafirci suka zaba Allah ya ce alal huda bisa shiriya fa akhadhatuhum sa'ikatul azabil huni wato sai tsawa al azabi na azaba al huni ma'abucin wulakantarwa wato sai afka musu shine fa akhadhatuhum sai afka musu bima kanu saboda abinda suka kasance yaksibun suna tsorori ma'ana suna aikatawa shi sa tsawar azaba ta afka musu kuma azabar ma ta wulakantarwa sai Allah ya sake cewa ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون to ta'ada ta Allah ma'ana al'ada ta Allah idan zai yi azaba a gari ko a ƙaramar hukuma ko a ƙasa to idan akwai waɗanda suka yi imani to idan azaba ta zo Allah ya san yadda yake tsince su su kuma wato azabar ba ta taɓa su irin wancan azaba da ake magana to kaga a nan gurin bayan an ce su an halaka su amma waɗanda suka yi imani kuma Allah ya ce wa najjayna sai muka tseratar da allazina amanu waɗanda suka yi imani daga cikinsu wa kanu kuma suka kasance yattaqun suna tsoron Allah su da azaba ta zo bata same su ba an tseratar da su me kuma Allah ya sake cewa wa yawma nahshuru a'da Allahi ila an-nari fa hum yuzaun wa yawma yuhsharu a'da'u Allahi ila an-nari fa hum yuzaun Allah ya ce ka faɗi wannan rana ya Rasulullahi saboda ranar tana da waɗansu abubuwa guda biyu na farko a wajen mutanen Allah ranar murna ce na biyu a wajen mutanen shaidan ranar bakin ciki ce to ka faɗe ta na Allah su ji daɗi waɗanda ba na Allah ba kuma ransu ya ɓaci shi sa ya ce wa yauma ba a ce wa yaumu ba ba a ce wa yaumi ba sai aka ce wa yauma wa adafi ce yauma kuma ka faɗi ranan ma'ana shine ita wannan ranan ta zama zarafi kuma zarafi zamani ma'ana ka faɗi wannan ranar saboda tana da muhimmanci shi yasa ta zo yauma ba yaumu ba yaumi ba Allah ya ce wani rana shine ranar tashin alkiyama me zai faru a ranan Allah ya ce yuhsharu a'da'ullahi wato za a tattaro makiya Allah kaji qur'ani yana tabbatar mana Allah yana da makiya su wane ne su ne waɗanda ba su yadda akwai Allah ba Allah ya halice su amma kuma ba su yadda da shi ba shine wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nari ranar da za a tattaro makiya Allah domin in ba kiyayya ba ya za a yi Allah ya halicce ka ya baka ci ya baka sha ya baka lafiya ya kula da komai naka kuma ka ce baka yadda da shi ba tabaraka ta'ala to shi da Allah yake faɗi anan sai ce fahum yuzaun su din nan za a tusa kiyar su zuwa ga wuta ana ana dukkan kiyar su suna tafiya wuta shine yuzaun anan akwai tawzi'i yadawa amma a nan gurin ana nufin yuzaun wato tusa kiyar su zuwa ga wuta wato ba kaman irin yan aljanna ba da za a ce a sauka lafiya Allah ya kai ku lafiya a sauka gida lafiya ana gaishe su ana musafaha da mala'iku to su kuma wannan su ake duka ana ce musu idza idaliku ila ma kuntum bihi tukazibun ba kun ce wuta ƙarya bane to ku tafi zuwa gare ta ana tasa su ana tura su suna tafiya shine Allah yake faɗi anan sai Allah ya sake cewa حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون Allah ya ce za a ci saƙiyar ‘yan wuta zuwa ga wuta, hatta har sai yayin da, shi da wato hatta iza, har sai yayin da ma din za'ida ce za a karanta ta amma ba ta da fassara hatta iza ma ja'uha har sai yayin da suka zo kusa da shiga wutar shahida alaihim sam'uhum jinsu da suke ji shi zai shaida yace gaskiya kun cancanci ku shiga wuta saboda ku bi Allah ba wa absaruhum hakanan maganansu idan dinansu wa juluduhum hakanan fatar jikinsu inda Allah me yasa Allah ya ce bi ma kanu saboda abin da suka kasance ya amalun suna aikatawa ma'ana saboda aikin da suka kasance suna aikatawa jinsu da ganinsu da fatarsu zai shaidan cewa kai su ta ya cancance su saboda ba su bi Allah ba bai kuma Allah ya sake cewa وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون idan ji da gani da fatu suka yi shaida wa ‘yan wuta lokacin da za su shiga cikin wuta. To su masu jin da gani sai su tambayi fatun da kunnan da ji shi ne wa ƙalu su kafiran sai su faɗa lijiludihim wa fatunsu da kunnansu da idansu sai su ce lima shahidtu ma'alaina bai sa kuka mana shaida cewa mu ‘yan wuta ne mun tantance ‘yan wuta jin mutum fa a jikinsa shi zai masa shaida ya ce wannan ɗan wuta ne haka kunnansa haka idansa haka fatar jikinsa to sai su yi mamaki su ce a'a in dai za mu shiga cikin wutar nan kai ma ido fa hadda kai kunne hadda kai fata hadda kai to me yasa kake goyen baya ce a'a ba goyen baya bane ina faɗin gaskiya ne mu ma ba raɗin kanmu bane ƙalu da ido wato da kunne da fatu sai su ce an ɗakan Allahu Allah ne ba mu ikon mu yi magana ana an ɗakan Allahu Allah ne ya sa mu yi magana Allah ji shi ne wanda an ɗaka kulla shai'i yake sa kowane abu ma ya yi magana, to shi ne ba mu iko ya ba mu dama ya ce mai magana, wa huwa kalakakun kuma shi ya halice ku awwala marra tun karo na farko, ana tun kafin ku zo duniya shi ne awwala marra, Allah ya halice ku a cikin mahaifan iyayenku mata. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ilaihi turja'un, sannan izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato za a maida ku ranar tashin alkiyama shi kuma Allah ya yi muku sakamako tun a duniya an gaya muku tun a ciki an gaya muku tun ana alamun arwahi an gaya muku to shine anan Qur'ani yake faɗi sai Allah ya sake faɗa
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم وجلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون Allah madaukakin sarki ya sake cewa har yanzu wa ba kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun Allah yace wa ma kuntum hakanan da abinda kuka kasance tastatiruna wato shine kuna bubboyewa wato ku yi mummunan aiki ku koye shi ba kwa bayyanawa to yau an ya shahada alaikum sam'ukum jinnan naku zai yi muku shaida sannan wala absarukum hakanan magananku ba za su yi shiru ba su ma za su muku shaida wala juludum hakanan ba ga fatunku ba ma'ana fata ba za ta ce ba za ta yi shaida ba gani ba zai ce ba zai shaida ba saboda haka yanda ji zai yi shaida haka nan shi ma gani ba da shi ba haka nan fata ba da ita ba shi sa aka sala ba da ita ba saboda haka dukkan su za su yi shaida akan abin da wato ji ya faɗa Allah madaukakin sarki yace walakin sai dai zanantum ko kun yi zato ne annallaha cewa Allah la ya'lamu kafiran baya sanin wasu abubuwa da yawa mimma ta'malun daga abinda kuke aikatawa saboda kafirci amma musulmi ai ya san ko me yake aikatawa Allah ya sani kuma yana gani shi to amma shi kafiri bai yadda ba gani yake zai iya wayo zai iya kuya Allah bai ganshi ba saboda shi bai san Allah ba to kuma me Allah ya ce وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين Allah madaukakin sarki yace wa zalikum wancananka zannukum allazi zanantum shine zatan kudin nan dai da kuka yi rabbikum da ubangijinku cewa ai akwai abin da za ku yi bai sani ba to Allah ya tattaro duk abin da kuka yi da wanda kuka tuna da wanda ba ku tuna ba da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba duka Allah madaukakin sarki ya tattaro kuma ya gaya mu shi Allah nan arzaku shine ya nufe ku da tafiya cikin halaka fa asbahatum sai kuka wayi gari min al-khasirin daga cikin waɗanda suka tabe suka yi asara sai Allah ya sake cewa فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المؤتبين وإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما لهم من المؤتبين Allah ya ce fa in yasbiru idan ƴan wuta kafirai suka iya jurewa a cikin wuta fannaru masawallahu wutan dai ita ce makomarsu in sun iya jurewa su jure in ba su iya jurewa ba ma uku dai amma dai wutar dai ita ce dai mazaunin su makomarsu shi sa anan gurin Allah ce fa in yasbiru in sun iya hakuri akan azaba to fannaru masawallahu in ba su iya hakuri akan azaba ba to fannaru masawallahu ita wutan nan dai ita ce mazaunin nasu Allah ya ce wa in yasta'atibu idan da za su nemi su dawo duniya wai za su zo su gyara munanan ayyukan nan da suka yi shine wa in yasta'atibu Allah ya ce fa ma hum minal mu'tabin to su fa ba za a yarje musu su dawo duniya dan su gyara wani aiki ba in an je lahira ai ba maganin kuma a dawo duniya kiyama ta tashi to ina duniyar Allah ya dauke ta ya shafe ta to sai kuma Allah ya ce وقيرنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول آه في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين Allah madaukakin sarki yace wa qayyadna mu muka sabbaba lahum musu qurana abokanai daga cikin shaytanu saboda nufin zuciyarsu wato shi sha'anin Allah shiriya da bata wato yana nan kamar remote control ne a cikin zuciyoyinmu daga lokacin da mutum ya zaɓi bata to kamar ya motsa bata da yake hannun Allah ne to sai ya zama za mu tatar mu je mu haka shiriya daga lokacin da zuciyar mutum ta yi yunkuri barin nemi shiriya to sai ya motsa wannan shiriyar da yake hannun Allah sai ya zama za mu tatar da mu je mu saboda shi Allah bai tilas tunda yace hal ata alal insani hinun min adh-dhahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu samian basira inna hadaynahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura sai gurin da kuma Allah ke cewa wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a to daga nan zaka gane Allah ya ba wa dan adam wata dama da ya bashi hankali ya mai ji ya mai gani ya masa tunani to sai sake masa wani akala wani ragama daga cikin yanki na shiriya in shiriya ne bata bata ne sai aka ajiye masa a gabansa nan hagu bata nan dama shiriya amma kana tabawa kudura sai ta turo maka wanda ta kadufa to sai Allah ya ce to ya turo maka kamar nan ka gani da aka ce wa qayyadna lahum shi Allah shiriya da bata yana hannun shi amma bai kama ka dole ya ce sai ka zama shiriyayye bai kama ka dole ya ce sai ka zama batacce shi shari'a ba ta fara aiki da amfani sai mutum ya balaga a lokacin ya mallaki hankalin kanshi ya san abin da yake shi sa daga lokacin da mutum ya balaga sai a ce to akwai wata ka'ida kuma ta biyu shine sai ya zama mai hankali shine zaka da an ce to mukallaf wanda sai ya zama mukallafi ma'anan mukallafi ya balaga yana da hankali akwai hikima anan so da za a sake maka wani ragama ne sai a tsaya kuma a kalle ka sai a ce maka to shikenan ina hadainahu sabili imma shakiran wa imma kafura an baka zabi kenan to idan mutum ya balaga ba shi da hankali ba shari'a a kansa idan mutum yana da hankali bai balaga ba ba shari'a a kansa sai ya hada abu biyu balaga da hankali to shine sai a ce to ya zama mukallafi sai a ce maka awwalu ma yajibu alal mukallafi sai a ce tashihu imanihi kaga shari'a za ta fara amfani kenan awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farada ainihi sai a ce ka ahkamis salati ko wasiyami wattaharati kaga duk sai a lissafo maka amma sai ka zama mukallafi waye mukallafi wace ce mukallafa shine wanda yake da hankali kuma ya balaga sai ya hada abu biyu to hikimar shari'a nan gurin shine idan mutum ya balaga kuma yana da hankali to sai a koma matakin la yukallifu Allahu nafsan Allah ba zai ce zai ma dole ba sai ce to amma kuma ba zai kiya maka bayani ba zai maka bayani kuma ya turo waɗanda za su dinga maka bayanin kuma ya biya su in zamanin annabawa annabawa in zamanin sahabbai sahabbai in zamanin tabi'ai tabi'ai in zamanin atba'u tabi'in to atba'u tabi'in in zamanin as-salaf as-salaf in zamanin al-khalaf al-khalaf in zamanin al-mukhallaf al-mukhallaf in zamanin al-muhsinun al-muhsinun in zamanin as-salihun as-salihun in zamanin al-baqiyat al-baqiyat al-baqiyat al-baqiyat wato kaga kowanne a zamaninsu za su zo su ce maka to gashi ga bayani daga Allah ga sako daga Allah Allah ya ce ga wuta ga aljanna ga abin da yake sawa a shiga wuta ga abin da yake sawa a shiga aljanna kaga duka dai za a dinga maka bayani kusan always za a dinga maka bayani dalili na Allah a nan gurin shine ba zai takura kai ce dole dole dole ba to da zuciyarka ta motsa akan ɗaya cikin biyu shiriya ko bata shikenan daman abin kaman an an jona shi automatically kana yunkuri sai abin ya bi ka kuma abin bai tasirantuwa kai ma baka tasirantuwa sai da izinin Allah to shine sai ka ji anan irin wannan gurin sai ka ji Allah ya ce wa qayyadna lahum qurana mun sabbaba musu kaman mun jona musu da da kokarin niyyarsu akan bin bata din nan to shikenan sai sai kuma muka sabbaba musu abokanai cikin shedanu to da aka sabbaba musu haka me ya faru Allah sai ce fa zayyanu lahum sai su shedanun suka dinga kawata wa batattu cikin kafirai mushrikai ma baina ajihim abin da yake hannunsu a duniya na daga abubuwa na bata sai shedanun nan aljannun nan suka dinga kawata musu wa ma khalfahum da kuma abin da ke bayan su wa haqqa alaihimul qawl sai wannan kalma da Allah yayi na cewa la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi shine alqawlu kenan sai ya zama ya afka kansu ya zama dole a kansu Allah ya ce fi ummamin cikin wato waɗansu al'ummai da kad haƙiƙa khalat suka halaka a baya kaga anan ba za a ce khalat suka shuɗe ba ko suka wuce ba da a ce khalat amma khalat sun shuɗe khalat sun wuce khalat sun halaka to amma hukuncin da zai ɗauki khalat ɗin sai ka duba siyaƙi na baya ko na gaba to sai ba da khalat din wace ce a a ta shudewa ce a a ta bata ce a a ta ta wuce ne to sai a dauka daga siyakin da hukuncin yazo a baya to shine anan gurin Allah yake faɗa yake cewa sun halaka min qablihim gabanin su min aljinn watsansu daga cikin aljanna wal insa haka nan daga cikin mutane Allah yake innahum lallaisu kanu sun kasance khasirin wato masu asara wato akwai hadisin da yake cewa duk halittun Allah gaba daya ba a samu wanda ya kafircewa Allah ba sai a cikin jinsin halitta guda biyu jinsin mutum da jinsin aljani anan ne kawai aka samu kafiri amma duk jinsin halittar da ka sani da wanda baka sani ba dukkan su musulmai ne inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi sa galibi in wa'azi ne sai ka ji an ce mutum da aljani mutum da aljani mutum da aljani haka zaka ga wa'azi akai akai zaka ga in kaga an ce mutum to zaka ji an ce aljani misali qul uhiya ilayya ko annahu samaa nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yace yahdi ila rushd fa amanna bi walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن تذكر تكون القرآن الله شيء يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض سيتي تنفذوا سيداكم لا تنفذون إلا بسلطان kaga duk inda Allah zai magana in yace mutum sai ce aljani ko in yace aljani sai ce mutum domin anan kafirai suke amma duk wata jinsin halitta da ka sani malam alade ne malam kare ne malam jaki ne malam doki ne malam aki waji dukkan su gaba daya musulmai ne musulmai ne kuma koda a gidan shugaban kafiran duk duniya ne karewar ta kenan hatta rigar da zai sa musulma ce shi din ne dai kawai shi din shi din ne dai kawai shi din eh domin ai ya shiga cikin tusabbihu lahu samawati sab'u ai ko Allah ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna sai ce wa in min shay'in ai kaga riga wa in min shay'in hula wa in min shay'in wannan madubin gidan nan wa in min shay'in agogo wa in min shay'in takalmi wa in min shay'in handset wa in min shay'in sai Allah ya ce illa yusubbi duk abin da ka gani da wanda baka gani ba wanda ka ji da wanda baka ji ba wanda kai tunani da wanda baka yi tunani ba bawan Allah ne kuma yana bautar Allah a inda yake sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ne ba za ku iya gane ibadar ku ji ba amma inda itace yake ko karfe ko roba ko zamani dukkansu suna bautan Allah to shi da anan gurin Allah madaukakin sarki yake yake gaya mana min aljinni wal insi innahum kanu khasirin yace domin sun zama asararru kenan waɗanda ba su je lahira da imani da musulunci ba to kuma me Allah yace وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولقوا فيه لعلكم تكذبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تكذبون wato dalilin saukan wannan aya shine kafiran maka bayyanan manzon Allah sun rikice wato sun shiga cikin tahayyur imwa da sun ji muryar annabi hankalinsu tashi yake saboda duk lokacin da manzon Allah ya zo yayi magana sai kaga koda mutum bai zo ya musulunta ba zaka ji ya ce abinda Muhammadu nan yake faɗa gaskiya ne to wannan abu sai na daga musu hankali sai suka ga to wata hanya za su dakatar da wannan karatun da yake kawatar da mutane ake samun wasu suke musulunta to solution na farko idan ya zo yana karatun a dinga hargowa mana shi ne a dinga hayaniya to shi ne manzon Allah in ya zo yana karanta Kur'ani yana wa'azi sai su dinga hayaniya suna hargowa to sai aka canja system aka canja dabara na wajen saukar da alƙur'ani ai da sai dinka dace kul huwallahu ahad kai tsaye ake tafiya ko a ce kul a'udhu bi rabbin nas ko a ce ya ayyuhan nasu inna ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida misali kai sai ake tafiya to da in an zo an fara irin wannan karatun in an ce ya ayyuhan nasu mutane ku saurara ku ji sai a saurara to sai a fara kawa inna ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira sai ga aito abinda wannan karatun yake faɗa haka ne to da suka ga ana jan hankulan mutane al'ummarsu jama'arsu sai suka ce to a dinga hargowa an zo ana karatu to da suka fara hargowar sai aka canja wato yanayin karatun idan an zo za a yi karatun sai a ce alif lam mim sai ce ku tsaya ku tsaya ku daina hargowa ya zo da wani kuma abu sabo bari mu je suka ce zalikal kitabu la riba ku tsaya mu ji ai zai sake kawo wani abun mamaki kuma to sai kuma su ta jin abin sai a zo kuma a ce kaf ce to kaji kaji wani kuma kaf menene kuma zai faɗa ai shiru a ji su fa suka kirkiro kalangu da su badujala na kaɗe kaɗe da su langa-langa da usur wanda za su daga hankali su kauda hankali da tunani da sauraro akan karatun Qur'ani to shine a nan gurin Allah yake faɗa wa qalan ladina kafaru wa'annan da suka kafirta sun ce lokacin da shugaba yake karanta alqur'ani la tasma'u li hadha alqur'an ku daina kasa kunne kuna sauraro ga karatun wannan karatun shine alqur'ani wal gawfi wato ku dinga hayaniya kuna efe-efe in ana karatun alqur'ani la'allakum taglibun lallai za ku yi rinjaye da ba zai iya karatun ba dole yi shi to shi sai aka canja aka koma yanda muka faɗa ɗin nan ko a ce nun sai ce to ayi shuru qaf ayi shuru yasin ayi shuru alif lam min ayi shuru to suna cewa ayi shuru ana shuru kuma sai a ɗauki karatun to dalilin wa'ancan kuraman buƙaƙen da suke ta faruwa kenan daga bisani wanda da kai tsaye ake shiga karatu to sai aka zo kuma aka fara da kuraman bakake din nan saboda a taba hankalin su ne su dawo su saurari sakon Allah a hikimance to shine Allah yake faɗa anan to kuma me Allah ya sake cewa فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون الله يقول فلنذيقن الذين كفروا والله سيمن تنتناوا وإنن دسك زمكافري الدنيا kuma suka tafi da kafircin lahira sai mun dandana musu azaban azaba shadidan ne tsanani inda Allah tabaraka wa ta'ala wala najziyannahum sannan za mu musu sakayya aswa allazi kanu ya'malu mafi munin munanan aiki da suke aikatawa za mu sakarka musu ji Allah mafi munin munin munanan aikin da suke aikatawa kaji a baya abin da Allah ya ce za mu dandana musu azaba mai tsanani kuma za mu sakanka musu mafi munin munin ayyukan da suke aikatawa in ji Allah maɗaukakin sarki to bayan nan kuma mai Allah ya ce zalika jaza'u wa'ada illahi nar na lahum fiha darul khuld jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun zalika jaza'u a'da'illahi an-nar lahum fiha darul khuld ah jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun ko jaza'un ko jaza'an malaman tafsiri sun ce marfu'i ko mansubi da daya zalika wannan tsananin azaba da kuma wato mafi munin sakamako Allah ya ce jaza'u a'da'illahi wato shine sakamakon kafirai sune a'da'illahi jaza'u a'da'illahi shine sakamakon su tunda ki- sun ki sakon Allah wato sun ki Allah kenan shi sa Allah ke ce musu wato a'da'ullahi nan kaga sai ce jaza'u a'da'illahi sakamakon waɗanda suka kisi imani da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce annar wato shine wuta shine sakamakon su lahum fiha darul khuld a cikin wutan ma akwai wani gida ana kiran gidan darul khuld wato gidan dawwama shi sai an shiga wutan ake zuwa gidan asifa kenan amin to idan aka shiga wutan sai an yi tafiya an yi tafiya kilomitoci an keta kilomitoci kafin a je a shiga gidan in an shiga gidan kuma aka jage aka rufe to ba fita har abadan abadan abadan abadan abadan inji bahaushe har abada ba fita an garkame an kulle kaddara idan Allah ya sa mutum ya kulle kaddara abinda inda aka kulle shi akwai abinci akwai abin sha lafiyayye amma a ce ba fita ne kawai da Allah akwai walwala to ya zatanka da in aka ce an jaget an kulle kuma wuta ne a to mutum ba zai san wuta bala'i ba ne sai ya je a jakuta inda ake narka karfe din nan za ka ga kwangirne ya yi masallacin nan kofi tireloli ne za ka ga suna zuba ƙarafuna a ciki sai ƙarafunan sun cika to sai a yi off ɗin wutar sai a kunna idan aka kunna za ka ga ƙarfen tun yana ja sai ka ga yana laɓa-laɓa haka daga laɓa-laɓa ɗin nan sai koma ruwa wallahi ruwa yake komawa to da Allah kaddara wannan ne jahannama kuma anan Allah zai horo ya zuba bayi a ciki kuma ya ce la ya mutu fiha wala yahya ba mutuwa a ciki kaddara nan ne kawai jahannama ka san nan ko hayakin jahannama bai kai ba amma kaddara nan ne wutan Allah da zai sa wanda ya laifi a ciki ƙarfe ya narke ya zama ruwa ya zama nan ne wajen zuba mutane kuma a ce la ya mutu ai shi sa wanda suka san Allah ma da sun fi kowa tsoron Allah a rufai ba wallahi sun fi kowa tsoron Allah saboda wanda ya san abu ya fi kiyaye abu in na kiyayewa ne wanda ya san abu in na azaba ne to ya fi tsoron abu yanzu ba ka ganin soja da bindiga in ana harba-harba ba ɓuya yake a jikin itace ko dutse ko wani abu ba ko ya kwanta a ƙasa to da ya san me bindiga amma wanda bai san me bindiga ba in ya ji harbi haka yake shi wannan da ya san ta kwanciya yake a ƙasa ko ya kuya shi kuma wannan da bai san ta ba haka yake wai ta ina zai ta ina ake hakowa ta tsira subhanallah to wannan shine bawo shi yace rashin sani ya fi dare duhu to sanin Allah sanin Allah subhanallah to shi da anan gurin Qur'ani yake faɗi yake cewa a a wannan shine sakamakon masu gaba da Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ce jazaa'un bima kanu bi ayatina yajhadun wannan shine sakamako saboda sun kasance suna musun ayoyin ayoyin Allah din ko shine alqur'ani to me kuma Allah yace وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أرلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين wato idan aka zuba kafirai a cikin wuta daman akwai shugabanni akwai mabiya to mabiya saboda kufula da hasala da halin da suka tsinci kansu a ciki waqalan ladina kafaru za su ce a cikin wutan fa za su ce rabbana ya ubangijinmu arina ka nuna mana allazaini wa innan shugabannin namu guda biyu nau'i biyu din nan adallana da suka batar da mu min aljinni wal insi kaga ko kisa aka kawo tasniya saboda bangaren aljanu ɗaya kenan bangaren mutane biyu kenan kaga shi sa aka ce arina sai aka ce allazaini ba ce allazi ba domin ko allazi allazaini ko allazani ko allazina ko to da yake yazo a kusan kaman wakilin suna ne a bigiran mansubi saboda aka sai a ce to allazaini maimakon allazani sai a ce allazaini sai a ce kuma adallana kaga dalla na an sa tasniya kenan wato alifu tasniya kenan to kaga anan gurin bangaren aljanu daya bangaren mutane biyu saboda ka rabbana ya ubangijinmu arina ka nuna mana allazaini wa'annan nau'i biyu nau'in mutum nau'in aljani adallana da suka batar da mu min aljinni daga cikin aljanu wal insi da kuma wato cikin mutane naj'aluhuma a cikin wutan nan za mu sa su ta hata a ƙazamina a ƙarƙashin ƙafafunmu mu take su. To, ku ku yi ta kanku, wacce su su yi ta kansu mana. Ana cikin wuta, ana cikin wannan yanayi ku ce wai a nuna muku su. Saboda ai jin haushin halin da suka tsinci kansu a ciki. Shi za wallahi duk jagoran da ya ja mutane cikin halaka. To jagoran sai ya fi shiga bala'i akan wanda ya ja su cikin halaka ɗin. saboda haka kar marumaru kyale-kyale ya rinjaye ka ko neman shahara neman suna ai kana son aji ka kana son a san ka saboda haka kawai bari kai wani abu da ake kiran shi khalif tu'rab wai ka zo da wani sabani dan kai a san ka ka san idan aka ce ga fatawa duk duniya ta san fatawan haka yake to wanda ba Allah ya nufa ba duniya ya nufa sai ya zo da sabanin wannan dan hankalin duniya ya wajen shi wa yana neman jama'a ne fa amma bai tunanin raminsa bai tunanin gamuwa da Allah bai tunanin mummunan sakamako to shine sai ka sun ce wannan ka'ida da ake kiranta khalif tuqrab ka saba da abin da majority malamai suke kai kai dan hankali ya dawo kanka a sanka Allah ya yashe mu to shine anan gurin abin da Qur'ani yake faɗi naj'aluhuma tahta aqdamina za mu sanya su wato a ƙarƙashin digadiganmu a cikin wuta liyakuna don su kasance mina da asfalin ƙasƙantattu ƙasƙantattu za su kasance ranar to me kuma Allah ya ce إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Allah ya ce innal ladzina qalu lalle waɗanda suka ce rabbuna Allah Allah shine ubangijinmu suka ce ba kaga furici ne suke suke cewa kaga wanda ya ce Allah shine ubangiji da wanda yake la ilaha illallah wato shine yayansa yayan wanda yace Allah shine ubangijin mu saboda cewa la ilaha illallah abu biyu ne a ciki a cikin kalmar na farko kore wani Allah duk wani abu da ake bauta masu bautan wuta rana dan maraki gumaka kace la ilaha ka ce duk waɗannan ƙarya ne sai ka zo ka tabbatar da original ɗin shi ne mahalici sai ka ce illallah ma'ana ba wani Allah sai Allahn da ya halice ka sai Allahn da ya halitta tabaraka wa ta'ala shi ne la ilaha illallah to idan mutum ya tsaya akan la ilaha illallah shi ne a nan gurin yake cewa inna lazina qalu rabbunallahu sun mastakamu sai aka ce to menene istiqama wanda suka ce Allah shine ubangijinmu sannan suka suka samu tsayuwa tsayin daka akai suka samu istiqama akai to menene istiqama shine wato tsayuwa karka canja tsayuwa kuma kada ka raurawa ka tafi sambal akan wannan tafiyar da kake kai kada wani lokaci ya zama ka ɗan sauka a tafiyar wani lokaci ka dawo a'a ya zama duk lokutan ka gaba ɗaya a tafiyar kake shine abin da ake kira istiqama duk inda ka shiga cikin 'yan uwanka tijjanawa ne ko 'yan faira ya zama tijjaniyar da fairan tana jikinka idan ka shiga cikin kuma makwabta makwabta makwabta nan ma tijjaniyar da fairan tana hannunka yanda kuma take a zuciyarka a cikin ƴan uwanka sak to haka kuma take a wajen makwabtan nan sak a san ka a san sana'arka in ji bahaushe saboda haka idan mutum ya tafi aka to ya samu istiqama amma idan kana cikin tijjana ba tijjana in ka je sai sai ka boye tarki ko wani abu ya hada ku misali ko mai gida ne shi wancan din shi kuma bai san tafiyar taka yace a tafi mai gida ina nuna masa lazimi ko zifa za a samu matsala to kaga ba istiqama a gurin ba istiqama a gurin duk inda kake ina ka fito abin da kake yi ina za ka abin da kake me ka gani abin da kake me ka ji abin da kake ina kake abin da kake ina za ka abin da kake to ya zama ka samu istiqama kenan babu gezo duk inda za ka shiga in tarbi ka tsaba rike abin ka rike abin ka ka shiga da shi wani ma yarwa bare dan makaɗa a'a dan ka shiga kana da tarbi kana istighfari ka shiga kuri to me to shine istiqama shine anan gurin Allah yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu wanda suka ce Allah shine ubangijinmu to kuma su tsaya akai duk inda suka shiga ya zama suna kan wannan kalmar babu wani canji ba wani dalili da zai sa komai tsangwama komai wuya komai dadi kana nan akan wannan to shi da ake kira istiqama amma in ya zama saboda kwadayi zaka koyi lazumin da kake yi ma ka ce a yau ba zan samu yi ba saboda za mu samu matsala da kuga wazifa da nake ba zan samu yi ba saboda zan samu matsala da kuga zikirin juma'a ba zan samu yi ba saboda zan samu matsala da kuga to ba istiqama ma'ana ba tsayuwa tsayin daka tsayuwa tsayin daka ko tsayuwa tsayin daka da nika domin ai shi nika yayin daka ne to in an samu in an samu daka ai sai a samu nika to kai tsayuwan tsayin daka da tsayuwan tsawin nika gaba ɗaya ka hada su to kaga sai ka shirya da Allah to amma bari ka ji yanzu ba gashi a nan cikin wannan sura suratul fusilat ko Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu to in ka koma suratul ahqaf ya maimaita irin wannan sai ce innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu fala khawfun alaihim falahum yahzanun ulaika ashabul janna khalidina fiha sai ce jaza'an bima kanu ya'malun to a wannan gashi a cikin suratul fusilat innal ladina qalu rabbuna allah in ka koma suratul ahqaf shi ma innal ladina qalu rabbuna allah sai Allah ya ce to ku zo ku ji ku zo ku ji ku zo ku ji ku zo ku ji ku zo ku gani a ina a ina ake samun istiqaman cikakkiya sai ka koma suratul jinni wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba wa allahu istaqamu ai kaga anan gashi ya ce innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu a cikin suratul ahqaf ya ce innal ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu a suratul jinni kuma sai ce wa allahu istaqamu ala tariqa shikenan an fito maka a mutum ba an fito maka a aljani ba fa an fito maka a mutum saboda haka istiqaman kaman Allah yana gaya ma a suratul jinni ba inda ake samu sai a tariqa ne a nan ne ake samun istiqama shi shi za a ce wa Allah istiqamu ala tariqa ina ma istiqaman a zo a yi ta a tariqa kaga an ce kai istiqama kai istiqama sai a ce ina ma tariqa ka shiga shine ma'ana ko wa Allah istiqamu ala tariqa innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika na cikin suratul fussilat suratul ahqaf innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu fala khawfun alaihim to mu dauki point din summa istaqamu din nan suratul fusilat innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu suratul ahqaf innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu can summa istaqamu nan summa istaqamu can suratul jinn kuma wa allahu istaqamu ala gidan shine wa allahu istaqamu ala tariqa Allah ya ce to ga inda ake samun daidaituwan da tsayuwa tsayin daka inda Allah madaukakin sarki to shi sa a cikin al-mujib suna wani littafi ne mufti na Najeriya ya rubuta shi ya kawo maraji'u da masadir a cikin littafin shi da Sheikh Sharif Ibrahim Sali Allah ya kara mushi yarda ya kawo hadisin sayyidina Ali ibn Abi Talib manzon Allah ne tallata wasu ɗariƙu ɗari uku da goma sha ya ce ja'at shari'ati hadisin yana cikin almujir ja'at shari'ati ala salatu mi'a wa salata ashara ɗariƙatan ma salaka minha ahadun illa naja sai kawo a wata ruwaya ƙasa da wannan sai sa cikin baka into bracket sai ya ce sai sa waɗansu point haka sai ya fita a cikin bracket ɗin cikin baka sai sake kuma kawo wani lafazi sai ce a ja'a shari'ati ala salasa mi'a wa salasa ashara dariqatan ma yalqa biha abdu rabbahu illa dakhala aljanna wa ma khalafa illa zajja fil nar annabi muhammad yace shari'ata ta musulunci da nazo da ita shari'a kasan kowanne annabi yana zuwa da shari'a wa kadhalika ja'alnaka ala shari'atin ko to ja'at shari'ati shari'a ta tazo akan wasu dariku dariku dariku dariku dari uku da goma sha uku dari uku da goma sha uku ba wani mutum da zai je shiga wannan ɗariƙar sai ya je aljanna international international international ba local ba international wallahi ba wanda zai je shiga wannan ɗariƙar sai ya je aljanna yana dariya yana shan coca cola to kaga mutum yana shan coca cola ba ba abun murna ba abun wahala ina aka ga coca cola to sayyidina ali sai a kunnen shi manzon Allah ya faɗi wannan hadisi sai zo ya samu annabi wannan hadisin yana cikin da Allah ɗaliban ilimai a nemi wannan littafin a ga abun mamaki kuma za ka ga zai gaya maka a Bukhari a waje kaza a waje kaza ya ciro hadisan shine masadiru da maraji ya gina littafin shi kuma ya tashihantar da hadisi in sahihi ne kuma ya tarfi'antar da hadisi in marfu'i ne kuma ya tashihantar da hadisi in hasani ne yace hasani in sahihi sahihi in marfu'i marfu'i in ahad ahad in garib garib in aziz aziz in mashhur mashhur kowane hadisi da wannan istilahat din nashi nasik mansuk mursali munqadi muntasili kowanne sai ya kawo isnadin shi diraya da ruwayarsa da matulun hadisi to me ake nema ba hujja ba a'a wa tilka hujjatuna ai to ga ta karara ga awakan matan sarki amma idan an sa 1 minute ko 4 minute ne ko sufa gulu ya za ta yi ta gani saboda haka sayyiduna ali sai durkusa yace dullani ala aqrabi turqin wa ashaliha ala ibadi yace ya ma'aikin Allah cikin dari kunnan 313 abin daya kai da kace wai wai kaji wai ɗariƙan ma wai sai an karɓa wai sai an karɓa ai mamaki suke wai musulmi ya je karɓa aikin musulunci wai ai naka ne to naji naka ne ka gina makaranta kowa ya ga dama ya zo ya shiga bayan kamfon ai nashi ne a ba qur'ani bane ba qur'ani bane ba hadisi bane qur'ani da hadisi ba na musulmi bane to duk makarantar da kuka gani ku shiga kawai ba ruwanku da malamin ku je ku zauna aji in dai ba neman izini to kawai da ka ga makaranta kawai je ka shiga ka zauna je ka shiga ka zauna ko da sunanka alif ko ba sunanka je ka shiga to don haka jama'a a sayyidina ali manzon Allah ya ce tuban hannunka shi ne ya mika masa hannu ya ce ya ali qul la ilaha illallah sayyidina ali karramallahu wajhahu ya faɗa su uku yace je kana baka dariƙa haka abu dardai yazo ya karba haka sa abdul rabi wa qasim yazo ya karba haka mu'az ibn jabal yazo ya karba shi mu'az dan jabal ma abinda manzon Allah ya ce mishi yace ma amila ibn adam amalan an jarahu min azabillahi min zikrillah yace wallahi kaga wannan dariƙar da na baka ba wani aiki da zaka je lahira ya kubutar da kai daga azabar Allah ya maka ganuwa gaba ganuwa baya ganuwa dama ganuwa hagu ganuwa sama ganuwa ƙasa ganuwa yace yace wallahi irin wannan aikin da na baka da nake Mu'azu dan Jabal yace ma amil ibn Adam amalan anjalahu min azabillahi ya ce min zikirin lahi kuma annabi ya faɗa alaihi salam maganar da ba kuskure maganar da ba tuntube maganar da babu tashar daji a cikinta samban take tafiya maganar as-sadiqu al-masduq sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine jama'a musulmi Allah dai kaman ya gaya mana cewa duk wannan istiqamin da ake tallatawa daga suratul fusilat zuwa suratul ahqaf a suratul jinni Allah ya gaya mana cewa a dariƙa ne ake samu shi da nan gurin Allah yake fadi a innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu wanda suka samu istiqaman nan fa tatanazzalu alaihimul malaika lokacin da za a cire ransu mala'ikun rahama ne za su zo suna musu fifita mala'ikun rahama ne za su zo suna taya su hira aka ce za a zare ran kamar yadda silin gashi yake cikin mai za a zare shi da wahala to haka aka ake zare ran wanda ya samu istiqama jama'a to aka ce tatanazzalu alaihimul malaika mala'ikun suna zuwa sai su fara gaya wa irin waɗannan masu istiqaman Allah ta kafu ba tsoro saboda haka maganan tsoro ba za su zo a kamanni yanda za a firgita ba kuma suna gaya musu ba ku da tsoro na biyu idan an cire ran kun tafi lahira wala tahzanun ba za ku taɓa ganin abin bakin ciki ba ba za ku taɓa ganin abin bacin rai ba to mu kuma tijjanawa alƙawarin da aka kulla tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shehu tijjani shehu tijjani ya ce to menene za a ba wa almajirai na ya ce na farko za su yi kyakkyawan ƙarshe manzon Allah ya gaya wa shehu tijjani za su yi kyakkyawan ƙarshe na biyu lokacin da za su bar duniya ina gurin haka annabi ya ce shi tijjani radiyallahu ta'ala an ina gurin yace na uku zaman su a kabari za a maida musu kabarin ya koma rauda min riyadin janna to mutumin da ya samu wannan ai ya gama samun gata to wannan alƙawari ne tsakanin Shehu Tijjani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ka kalli yadda Tijjanawa suke barin duniya haka abin yake faruwa ba ba Tijjanan da zai rasu ba ba tare da kaga wani abun mamaki ba mutum ya rasu ana tunanin anya ya rasu ko kuma zai rasu yace a dau zikiri ko kuma zai rasu yace an jima zan tafi ai wanda duk alamomin abin da aka faɗa din ne shi yake faruwa to shi na anan gurin shi sa nake faɗa su da yawa wajen waɗansu lekcoci nake cewa amma ajiye Allah ya ce annabi ya ce saboda wasu in ka gaya musu haka sai su tawili ba za su yarda ba sai mutum ya nemi ya je ya kawo abin da zai ci shi bai yarda da abin da ka faɗa ba amma dai a kalli yanda yan ɗariƙun musamman tijjanawa suke barin duniya daga nan zai gwada maka abin da suka rayu a kai abu ne mai kyau ai manzon Allah ya ce in za ka yi abu to ka lura da ƙarshen abin ya zai kasance idan kana tijjaniya misali ko failan shi Ibrahim misali radiyallahu anhuma to ka duba ka ga na gabanka domin ai a wajen na gaba ake ganin zurfin ruwa to mu duba na gaban mu ya suka bar duniya a tafiyar daga nan kawai zai zama zai zama mana makaranta zai zama mana darasi a nan garin na faɗa na mimita na faɗa na nanata na faɗa na ninka na faɗa na faɗa na a nan gangare a nan gangare aka yi wani bawan Allah baba oke ne baba oke ne ana gobe zai da su bai faɗa ba ya faɗa kuma ya sa aka so mai da kafani yace gobe zan tafi kuma goben ya tafi akwai baba sama baba sama ina nan layi dan karfalla ga malan nan na'ibi kanin mahaifinsa ne uwa ɗaya uba suke da baban baba sama baba sama yace ranar monda ya hada fa kayan aure a fati na kayan aure ya dinga fitowa a tankofi yana bawa mata riguna da ya shafi maza da sauran abubuwa yana bawa maza ce kai da za ka yi aure ce wani aure ni da zan tafi ranar monti ranar litinin ga babansa a nan ƙasashe na'ibi mai buɗe mana addu'a ƙanin mahaifinsa ne gashi sai wasu suka ɗauki abin kamar wasa wallahi ranar monti ya tafi ya rasu baba sama a nan layin ɗan karfalla a kano aka yi bace janan da ana gobe zai rasu yau ya hau keke yana zaga layi layi yace jama'a karfe biyu gobe ku zo ku ga mutuwan batun jani a Kano akai wannan ga baban honorable Nazifi former commissioner anan zawiyar maulanmu Khatimul Awliya Shehu Tijjani yana karanta sharhi na tafsiri yana cikin karantawa wallahi ajalin ya ya ya ya ya sauka to da haka irin wayannan abubuwan suna nan da dama da yawa wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ta nuna aya da ayoyi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake son ya tabbata mana mu da muke raye mu kalla sannan ɗayan gefen da suke gefen mu su ma mu kalla da Allah yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid Allah ya ce zai nuna aya ba gashe yana nunawa ba yanzu mutumin da ya zo ya kai matsayin kudubi a wancan tafiyar wancan tafiyar amma ran da zai bar duniya yana kaiwa wurin cizo to wannan wani irin kudubi ne a'a wannan kuma da aka ce musu mushrikai kafirai sai suna barin duniya irin na annabawa masu tauhidin da'awan tauhidi kuma sai suna barin duniya irin na arra kai rayayye ba da kai ake wa'azi ba sai ma an ce ma Allah ya ce tijjaniya ko faida sai an kawo ma aya ga aya ga ta kurukuru laisa al-kabaru kal mu'ayyana duk abin da za a baka labari ba kaman abin da idan ka gani ba shekara biyu ko uku na yi wani karatu suka kufula suka kufula nace sai da ku kumbura amma garin kwaki na na dinga na dinga zuba ruwa a garin kwakin kenan sai ya dinga kumbura ina zubar da ruwa ina zuba wani nace irin wannan misalin na kawo nace abin fa a bayyane yake akwai hukunci a kali akwai hukunci na kali kuma duk shari'a ne ta kawo shi hukunci na kali shine qur'ani ko hadisi ko gamon wasu magabata su rubuta shi amma hukunci wanda ake kiran shi a kali hankalinka ne zai gano maka abin mutumin da zai rasu ya ce an jima zan rasu irin rasuwan annabawa ne sadahan bayan Allah wato har ma ya sani kenan an sanar da shi zai kintsa zai tafi kuma idan ya zo tafiyar da ya duba agogo ya ce sauran minti biyu a ɗau zikiri ana la ilaha illallah wannan zai buri bibiyar to a wannan shekaran sai na ce to yanzu abin da ya kamata a yi a zo a fara bin makabartu a ɗauki diga na ce na rantse da tsarkin mulkin Allah duk batijjani in yana cikin ƙasa ƙasa ba ta cin jike shi na ce amma tun da daman su can su suke da mutu to ga hanyar da zan mutu a su a je wajen kwamishina in sa hannu idan aka je makabarta aka tono ɗan ɗariƙa ya riƙe to amin yankan rago na ce amma wallahi na rantse da Allah ɗayan gefen in an sa su rufewa suke in kuma aka tono ba su rufe ba nan ma abin yankan rago to sai suka ƙi suka yi shiru kuma na san sakon ya kai inda nake son ya kai dan ka san ni in nayi magana fa in nayi magana to kashi biyu ko uku ce akwai ta manya akwai ta tsaka tsaki akwai ta kanana saboda haka idan idan nazo zan wuce akwai gurin da mangaza nake yi akwai idan gurin da nazo zan wuce akwai guga nake wani gurin idan gurin da kuma nazo zan wuce gula nake ya danganci ya hanyar take ya inda zan je din yake suwaye kuma a gurin ai lokacin da ake cewa wai za a fara tantance malamai nayi wani lecture shi ma anan nace ai ya kamata nace ba ruwanmu da furfuran kashe kabulayi ina zaune da duka samun labari yana zuwa a kasuwa a ofis sai ka dace ka san da wayar nan yake wanda ya sani sai ce a da marainin wayan zamana wanda bai sani ba ce to da waye ke ce wallahi da mala yake ce to ni na faɗi sunan shi ne ni dai na ce duk furfuran ka sai ka bulayi sai an tantance ka ka iya ko baka iya ba in baka iya ba a faka ka to ita kuma gwamnati sai ta yi sakaci amma ya kamata ai a zo da wannan tsarin yawwa kafin mutum ya fito ya yi da'awa a tantance ba alkyabba ko rawani ba ya kake a bugi juji dan a ji kukan gwazar ma. So, da yake Allah ya yarda da abin da na faɗa wallahi a shekaran Allah ya dinga mamakon ruwa aka dinga mamakon ruwa nan narkuta Zaria Road ruwa ya dinga hu da kaburbura dole sanda aka je aka dinga fito da wallahi duk wanda aka batijjani ne sai kaga wannan shekara uku shekara hudu shekara biyar kaman je aka sashi na ce to in kun ki zuwa aje a yi Allah ya yi ya nuna Allah ma goyon bayan yake Ah, to gashi ya saukar da ruwa wanda ya saukar da ruwa ruwa ya dinga cin kaburburan da gaske akwai ɗaya daga cikin shugunan babban shehi mushrik Ali Barno shekara uku da binne shi Allah ya tada shi wallahi da aka je da aka yi wannan ruwan da aka je aka fito da shi kaman je aka sa shi shekara uku mushriki yana zama haka a cikin kabari shekara uku to dan Allah a kalli irin wannan ayoyin mana in an ce kai dan bid'a kafiri mushriki kuma ka cika da kalmar shahada kuma baka rike a cikin ƙasa ba anya mai magana nan ba shine makaryaci ba to wannan shine jama'a mu ba mu ce fa mutum dole sai yayi dariƙar ba balle ya daga wa kansa hankali in kuma yana neman hujja bisa yi ya sa rana mana a gauraya yasa sai ya sa rana sai a haɗu a zo a tantance ina dalilin yi mu ma mu tambaya ina dalilin korewa mu kawo dalilin yi kai ka kawo dalilin hanawa kuma mun gama namu kai ma mu koma taka kungiyar wallahi ai ba zai yi mu ka tambaye mu namu kai ma ba mu tambaye ka naka ba in ka mana mu maka haka kaida yake in mun gama namu ka gamsu in kai ma dole sai ka gamsu to zo da ga gashi dai anan abin da Allah yake cewa innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu ko ai istiqama ne gashi can kuma a can abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa Allah yace Allah Allah taqafu wala tahzan a cewa babu razani babu firgici ga wanda ya samu istiqama Allah ya tabbatar da mu a istiqama lokaci yayi lokaci yayi to alhamdulillah Allah ya taimake mu Allah ya ba mu